أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 قوة شدة hijira 1446 ya yi daidai da ranar 21 ga watan 12 miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondu dai daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu muhammad tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na talatin da biyu yau za mu tashi aya na talatin da uku zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na talatin da uku a cikin suratu Muhammad shi ne faɗin Allah maɗaukin sarki, Ya ayyuhal na amanu a Allah wa a Rasul, wala tuɓuɗilu a'malakum. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. ‘Yan ‘yan wa mu manta ba mun ɗauko zance akan yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar munafikai da irin yadda suke kulla makirci a tafiya na addinin musulunci Allah subhanahu wataala yake bayyana muna kafirai da mushrikai da munafikai masu munafici na haƙiƙa wajen mutuwarsu za su haɗu da mummunan gamu saboda mala'iku za su ninka dukansu ta gaba da baya kuma Allah ya ce in ya so sai ya bayyana wa manzo a saukar da aya wani da wani munafiki ne amma Allah ya ce manzo yana iya ya gane su ta hanyar yadda suke maganganunsu wanda ɗabi'a ne har yanzu wanda Allah ya ba shi gane halayen mutane da mutum ya fara magana kana gane inda ya dosa kenan har yanzu akwai waɗanda suna iya gane mutanen kirki ta hanyar maganar su kuma suna iya gane mutanen banza ta hanyar maganarsu wannan kyauta shi da Allah yake bayar da ita ga wanda ya so amma daga cikin kyautar da Allah ya bayar manzo yana gane maganganun kafirai da munafukai inda suka dosa Allah madaukin sarki ya samu dace da ƙarshe Allah madaukin sarki yake gaya mana cewa ko kuma da kuka ce kun yi imani na kwarai ko mu'minai Allah fa zai jarrabe ku ya gani shin kuna yi da gaske ne ko dai kuma kuna fada ne to sai Allah ya ci gaba da bamu labari cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi ma Allah da manzon sa biyayya ati'u Allah ku yi ma Allah biyayya kuma ku yi ma manzon sa biyayya yaya ake yin biyayya ga Allah shine al'amalu bi shar'illah mutum ya zama yana aiki da shari'ar Allah kuma yaya ake yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar kai mai biyayya a duk abin da yace ayi abin da yace a bari shi ma sai ka bari sannan duk abin da ya faɗa ya zamanto ka gazgata shi washina bi ma naha anhu wa zajar ko da kuma nisantar abin da yayi hani kuma ya tsawatar kina aimu manzo da biyayya kamar yadda Allah ya umarni a masa biyayya wala tubtilu a'malakum karkula da ayyukanku lalata aiki shine daga cikin abubuwan da ke lalata shi akwai kafirci da mutum ya kafirci aikin shi ya lalace mun je wajen surar gaba ɗaya Allah na gaya mana bai son aikin kafirai don me saboda ba su da imani sannan daga cikin abin da ke lalata aiki akwai riya yi ba don Allah ba yi don burge wani shi ma yana lalata aiki kenan sai mun kula duk abin da za mu yi mu yi don Allah innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle wanda suka kafirce suka kawar da mutane daga addinin Allah subhanahu wataala thumma matu wa hum kuffarun sannan suka mutu suna kafirai falai yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu yankan hujja duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne ba zai hita wuta in ya shiga amma duk wanda yake kafiri ne in bai mutu ba yana da chance yana da dama ta ya tuba Allah ya yafe masa ka yi shakkar kahiri ɗan wuta ne bayan ya mutu yana kan kafurci kai ma ka kafurta don ka karyata ayi alkur'ani an fahimci hausa to wane ne kafiri duk wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kafiri ne duk kokarin ibadar mutum in dai baya kan addinin manzon Allah ba musulmi bane in ya mutu ba kan turba ta manzon Allah ba dan wuta ne babu ko shakka akan wannan da haka duk wasu abokan zamanmu da muke tare da mu suke tare da muna faɗa muna jaddadawa duk kirkinsu duk kyautatawarsu duk ibadarsu Allah baya so inda ba musulmi bane kuma in su mutu ƴan wuta ne ka haɗa su da musulmi kahirci ne ka ce su da musulmi duk ɗaya ne kahirci ne wasu akwai wasu aƙidar kirismus ma'ana kana iya zama kirista kana iya zama musulmi a ƙarya ne kirista kiriciyan shine kirista ko kiriciyan kiriciyan na kahiri ne in ya mutu yana kiriciyan kahiri ne dan wuta ne kuma in dai ya tuba to Allah kuma zai yahe masa Allah samu dace innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle wanda suka kafurce suka kare mutane daga shiga addinin Allah thumma matu wa hum kuffarun sannan suka mutu suna kafirai falai ya gafir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba saboda haka ku musulmai fala tahinu kada ku yi rauni in an je gurin yaki in kun haɗu da makiyan ku kakku zama raganci ya kama kada ku raunana wala tad'u ila salmi sannan kuma kar ku kira ayi sulhu kar ku kira zuwa ga daidaito a'a ai ta kai ruwa rana ku nemi a sulhunta me yasa wa antumul a'lamun domin ku ne kuke da daukaka wallahu ma'akum Allah yana tare da ku an fahimta wasa walai yatrakum a'malakum kuma ba zai rage muku aikin ku ba yatrakum ayyan uskum ba zai rage muku thawabakum ba ladan ku bai rage muku komi yawan ladan ku Allah zai ba ku wannan aya me take nuhi tana nuna mana cewa baya halasta musulmai in ana yaƙi su ce a daina ku ɗau makami ku dage in ta kunu ta'alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu duk wai da kaji ana cewa su wani makami gare su su wani salon yaƙi gare su su wani dabara gare su in dai yaƙin akai abinda kuke jin nan suna jin shi an gane misali su wake da ƙarfi yanzu a duniya arna da yahudawa ko da kuke ganin cewa suna cin galaba ba wai ba sa shan wahala ba ne a'a dagewa ne suke kuma in kun dage sai ku ci nasara kan ku ja baya ya kamata mutane su san sirrin yaƙi yaƙi yana da sirrori daban-daban hanyoyi daban-daban ake bi da a ci ku ta yaƙi ana amfani da social media farfaganda za a yi muku kaza za a yi muku kaza ƙarya ce ai Allah ga muna alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum ko haka bane su kafirai na da sun san da wannan aka zo aka ce musu hawo mazo a ai duk duniya ta taro aka musu a fa zadahum imana sai ai mu shirye muke to kuma in kuna halin samun sabani da makiya addini sadda suke nuna ma duniya sun shirya za su yi muku kaza za su yi muku kaza ku nuna musu a shirye suke ai rai guda ne babu wanda addare mai kuma mai rabon ganin gobe shi na zai ganinta da haka musulmi baya wasa in kana neman yanci ba ba a yin saku-saku dagewa kai da wahala da babu wahala wani guri Allah madaukin sarki yake wa in janahu lis-salmi fajnah laha ko ba haka bane idan kayyare suka ce ayi sulhu kuma ku yi sulhu wa tawakkal ala Allah a dogara da Allah subhanahu wataala innahu huwa samiul alim mai ji ne kuma masani ne to ya za a hada wannan waccan aya da take cikin suratul anfal Allah yana nuna mana cewa in kahirai sun ce ayi sulhu ayi sulhu wannan aya kuma tana cewa ku musulmai kakku yadda ayi sulhu ku dage ayi ta yaki malamai suka ce cikin hali biyu ne idan sadda musulmai kuke fada da kafirai kuna da ƙarfi to ku nuna musu ƙarfin ku babu sassacci nan babu daga kafa amma sadda kahirai suka tunkaro ku gabas su ne yamma su ne dama su ne ku nemi a sulhunta don ku ƙara shiri ba wai don kun kyale su ba idan rago suna karo da abokinsa ya ja da baya ya tsorata ne ko yana shiri to haka ake yi naka in hali ya kama na a yi faɗa kuka buga kuka buga kuka za a buge ku duk an ce a dakata a tsaye da wata ku ce to a tsaye da wata to kuma in kun je ka ku kwanta ku je ku ta shiri je ku ta shiri Allah madaukin sarki ya kare mu abin tambaya yaƙi ana yi ko an bare yanzu ake yaƙi mai zafi musamman mu musulman Nijar yanzu ake yaƙan mu yaƙi mai tsanani mai zafi sai mun yi haƙuri mu dage mu sani yadda muke ce su ma suna cinta rashin daɗin da muke nan ba ma ji su ma ba sa jin shi duk wani da zai zo shi ma daɗin baki ƙarya ne in dai kana faɗa da mutum yadda duk kake ji wala yana ji mun ma baka yi da mun yadda Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna to Allah ya kare mu muna kuma addu'a Allah ya tsaye da salon yakin a haka kada ya ƙara shi gaba saboda yanzu mu ana yaƙanmu ne ta gehi da hanyoyi daban-daban to ka Allah jarbe mu da yaƙin da sai ta kai an ɗau makami ana buga shuna Allah ya kare mu da wannan wanda yake nufin mu da wannan Allah kai ya tabbatar mana da shi a cikin ƙasan mu rage mu ta addu'a kun ga ƙasan nan duk wanda zai zo yana ce ma shi ya mallaki kaza shi yana kaza shi yana kaza dan ana zamna lahiya ne wallahi garin ga yanka ce mai sil guda ya fado kasuwan nan garin ga gobe babu mai hitowa kuma kana gidanka hankalinka ba kwance dan kana tsoron a ce bam din ya kuto ya fado gidanka duk ƙarya ce fa dole ka ji ya ce ma jarumi ne ana zaman lafiya ne fa in ba a zamanin lahiya dole kaga ya dawo ya ce ma jarumi ne ya gudo ne ya ga ya samu kanshi ya samu kanshi don haka muna ta addu'a mu dage da addu'a Allah ya kare mu na ƙasar nan tamu wa'inda ke kulle-kulle suna sharrin su kawo muna tashi hankali Allah ya kakkabar su mu wannan mata ishe mu duk abin da za su ɗauka su ɗauka duk abin da za su su ci mu dai in muna lahiya kasar mu tana kwance lahiya muna samu mu yi ibada to ya ishe mu mun zo ne mu tara duniya mun zo ne mu gida manyan gidaje mun zo ne mu hawo manyan motoci me ya kawo mu amma khalaqatul jinna wal insa illa menene illa ne abu Allah ya ce ban halicin mutum da aljani sai dai dan su bauta mana to in dai za mu samu mu yi bauta mu rayu wallahi mu duniya ta biya mu duk abin da muka rasa mu a gurin mu mu asara ba inda mun samu mun bauta wa Allah mun haƙƙaƙa gayar da yasa muke zaune duniya dan haka duk wanda zai raba mu da wannan kada Allah ka bar shi Allah kada ka bar mai kwanciyar hankali kenan in kasan mu ta zauna lahiya duk abin da za a kwasa a kwasa ai akwai ranar hisabi in ma wasu mu sai da ita ba ai mun yarda da ita ko ba ga bane haka Allah ka bar mu kasan mu lafiya Allah subhanahu wataala ya ce innamal hayatu dunya kunji kun ga rayuwar nan duniya ba ko mun yi bacci la'ibun wa lahu wasa ce da shagaltuwa la'ib wasa wanda yake la naf'a fi wanda yake irin wasan yara abin da yake bai da wani amfani lahau shi ma daukar hankali ne wanda yana iya kai ka ka fada zuwa ga zunubi kenan wasa wanda manya suke yi kwallo lahauci mutum yana zuwa a ciki hatta kai a yi caca har ya zama an yi sallah kana na kana kallonta kokowar gargajiya wasa ce za ta kai wani akan kallon kokowa har lokacin sallah ya sai bai sallah ba za ka ga mutum wai don ya ci kuɗi ya taho tsirara ana kallon shi za ka ga mutum ya ɗauro layo ya taho yana kiɗa ana mai rawa saboda ya samu kuɗi wannan shagaltuwa ne haka rayuwar duniya ce duk wanda yake rayuwa irin wannan wala bai tuwo ba a banza za shi kare komai bai zama da kakka bari duniya ta shigaltar da kai haka take mutumin da aka ce an waye gari ya je restaurant gidan abinci ya ce a kafin fesu na kaji a kawo na santabara a kawo kaza a kawo ji iri kaza a kawo ji iri kaza a lokaci guda ya ce cika hamsin ka waye gari baka da nakari har azhar ta yi baka samu nakari ba sai ka ce kai ni na ma wacce da azumi na sai ka ina da azumi kai da shi wa ya fi morar wannan yini eh ka shi murayi ne in murayace ka samu ruwa ka sha kun ka zo kun ka zauna da shi ya ce ma ya ci kaji ya ci kaza sai ka ce ya lissaho ma ya tuna daɗin yaya yake ya manta ya wuce a duniya ba komai ba ce duk yini in dai ya fito kaga ka samu yinin ya ƙare kana cikin imani ka bauta wa Allah ka ci riba wannan yini kaka ce ka yi asarar shi ka zo kasuwa baka samu ko sisi ba amma an yi salloli biyar da kai cikin jam'i shi ko wancan ya samu jika ɗari biyar ko miliyan goma ko miliyan ashirin amma ya yi asarar jam'i biyu ko uku yin nan kai da shi wahai riba shi abu kuma na amsa ba kai shi riba kenan ashe mu rinka ɗaukan ma'aunin riba yini shine mai kai ma Allah mai kai dan lahirarka shine ma'auni wanda abu ka tara yau in kai aka yi daidai da yau ne za ka ta yi dan nan ka bar shi Allah ya kare mu ku bari in kara mana dan mu shiga taitayen mu kwantar da hankalin na yi ban samu ko sisi ba a gida ban baro ko sisi ba in na mutu ban bar ko sisi ba wannan ba na kaso bane fa abinda an na kaso rashin imani na na Aisha take cewa tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka dinaran wala dirhaman la shatan wala ba'ira wa ma ausani bi shay wasafahu alayya tace radda manzo Allah ya mutu duk duniya bai mallaki kwandala ba kwandala bai mallaka bai da tsakuni bai da akuya komai bai mallaka tace bai ci aba kowa komai ba bai bar shi ba wai kai ne annan kana tunani yanzu in na mutu diya na kaka za a yi yanzu ban da ko sice a kai dai haƙaƙa ibada ga Allah ka ci riba Allah ka ba mu zaman lahiya ka ba mu arziki mai albarka ka kuma sa mu yi ibada dan saboda ita muka zo duniya Allah yake cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya wargi ne da shagaltuwa wa in tu'minu in har kuka yi imani da Allah wa tattaku kuka ji tsoron Allah yu'tikum ujurakum Allah subhanahu wata'ala zai ba ku lada ayyukanku wala yas'alukum amwalakum ba zai nemi dukiyoyinku ba abinda ake nuni wala yas'alukum amwalakum kullaha bace ku kawo dukiyarku duka ba duk inda kaji ana maganar infaqi fi sabila Allah cewa yake ku bayar da wani abu daga cikin dukiyarku to sai irin na Allah Allah bai ce kawo yanzu dukiyar da Allah ya baka ita sai ce to duk wanda ya mallaki wani abu rana kaza in bai ba da shi ba nan zai mutu mutum na son mutuwa ne yana ba da shi ko bai basuwa akwai takura ko babu takura amma da yake Allah adalin sarki ne sai kullun ya ce in dai za a yi dan shi ne a dan dibi wani abu masu Allah yake cewa in yas'alkumuha idan Allah subhanahu wataala haka ne ko in ya neme ku shine in yas'alkumuha in ya nemi dukiya ai in talaba minkum jami'a amwalikum idan Allah ya nemi ku ba da dukiyanku ga baki daya cewa kowa abun da ya mallaka sai ya ba da shi fi sabilillah akwai kura ko babu kura akwai kura mana Allah madaukin sarki yake cewa fayuhfikum sai abun ya tsananta a gare ku mana fayuhfikum ay fayatlub minku jami'al mal ya nemi dukiya gare ku duka an ka ce fashai an ta huzahu kullum in yas'alkumuha idan Allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan dukiyar naku gaba ɗaya ya ce ku kawo ta fayyufikun nan zai ba da ma'anar ko ya zama zai nauyaya a gare ku ko ya ce ku kawo dukiyar nan gabaki ɗaya tabhalu za ku yi ruwa ba za ku iya basuwa ba wa yukhrij adghanakum sai Allah madaukakin sarki sai ya bayyana abin da yake cikin zukatanku nan adghan karahiyatul infaq sai Allah ya bayyana kyamar da kuke da ita na wajen ciyarwa dan daukaka addinin Allah a ce mu mutum ya kawo duk abin da ya mallaka fi sabilillah ba ba a samu wa wa'inda za su iya yin wannan ba su da yawa wani yana da ƙoƙarin taimakawa amma kaɗan ba duka ba to inda Allah ya ce za a nema ku kawo duka to sai wannan abin ya yi nauyi a gare ku ba za ku iya ba in ko ba ku iya ba wa yi ukhrij adghanakum sai Allah madaukakin sarki ya fitar da abin da yake cikin zukatanku na kyamar ciyarwa dan Allah saboda haka ha antum ku dai wa'innan mutane tudu ha'ula'i wa'innan mutane tudu auna litunfiku fi sabilillah ana kiran ku ku ciyar da dukiyoyinku dan Allah dan Allah ya saka muku da aljanna ya saka muku da lada mai yawa faminkum may yabkhal amma fa daga cikin ku akwai wanda yake ro baya baso umay yabkhal duk wanda yana da ya bayar duk yanda yana da abin ba so yayi ruwa bai bayar ba shine wa man yabkhal wanda duk yayi ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsihi to yana ma kansa ruwa ne ba wani yake ma ruwa ba inji ka bayar dan Allah in ka bayar ba dan wani ka bayar ba dan kanka ne in kai ruwa ba wani kai ma ruwa ba dan kanka ne me yasa wallahu al-ghani ala mawadacin sarki ne wa antumul fuqara ko ne mabukata in ta tawallau in kuka juya baya kuka ciyarwa don Allah ya stabdil na ghayrakum sai Allah madaukakin sarki ya canza ku da wasu mutane waɗanda ba ku ba mana Allah ya halakar da ku wa ya ati bi qaumin ghayrakum sai yazo da wasu mutane waɗanda ba ku ba thumma la yakunu amsalakum ba za su kasance ire-iren ku ba za su zama masu biyayya ne ga Allah aga wannan yana nuna mana falalaciyarwa dan Allah in ka yi dan kanka ne in kuma baka yi ba ba wanda ka cutar sai dai kanka Allah maɗaukakin sarki ya muni jagora za mu zo suratul fatih suratul fatih ko ba haka ba ne suratul fatih sura ce wadda take madaniya na farko sunan surar suratul fatih ba ta da wani suna wanda ya wuce wannan sunanta kenan suratul fatih wanda maluma sun nakalto ijma'i da kuma hadisai da suke tabbatar da cewa ba ta da wani suna da ya wuce suratul fatih kamar yadda muke ambatawa su da yawa zaka ga sura tana da suna fiye da suna guda ɗaya to ita dai wannan sura suna guda ne take da shi ba suna guda biyu ba Allah maɗaukin sarki ya mini jagora sannan surar an saukar da ita ne a garin madina madaniya ce a garin madina aka saukar da ita sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi yana yin bayani akan falala da wannan sura da take da shi ya ce wata rana na zo ina tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bani amsa ba ni ƙari na tambayi shi bai bani amsa ba umar ya ce fasa'altuhu falam yujib alayya na ƙara tambaye shi bai bani amsa ba daga ƙarshe sai da na umar yake cewa takillatka ummuka ya umar ma'ana karin magana ne na larabawa kai umar wani iri ne kai kayi tambaya kayi tambaya ba ba ka amsa ba da ƙarshe dai sai tafiyar bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na umar yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat na tambaye manzon Allah so uku kullu zalika la yujibuni dukkan wannan tambayo da ni masa bai bani amsa ba wa khashitu an yunzila fi alquran ni ji tsoron Allah ya sauka da qur'ani game da wannan tambayo da ni saboda sun yi nauyi Umar ya ce da nayi gaba na ta yi ba da dadewa ba sai manzo Allah ya ce aje a kira ni tsoro ya kama Umar sai na wani ce da ni zo na tare da manzo Allah fa sallamtu alai ni masa sallama manzo Allah ya amsa sallama fa qala yace laqad unzilat alayya al-layla surat hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams yace sai da na Umar jiya an saukan mini da wata sura ta fi min alkhairi fiye da abin da rana ta fito a kansa a wani riwaya manzo Allah ya ce sai da Umar an saukan min da wata sura ta fi min duniya da abin da yake cikinta ta ita ce suratul fathi sai manzo Allah ya karanta inna fatahna lak fatahan mubina liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wanda dai yana nuna muna falala wannan sura da kuma akka da cewa wannan sura sura ce madaniya ba makiya ba sannan surar tana da alaka da surar ta gabace ta suratu Muhammad a suratu Muhammad akwai bayani akan Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama da ya nemi gafara fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ko to a wannan sura sai aka bayyanar da cewa wannan addu'a manzo yayi kuma Allah ya karba gashi an gafarta wa manzon Allah zunuban da ya gabata sannan a cikin suratu Muhammad akwai bayani akan halaye na munafikai da yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi sannan akwai cikon bayani a cikin suratul fatih irin yadda munafikai suka mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fati akwai bayani akan misalai da ni'imomi da suke cikin gidan aljanna ko ba haka bane akwai bishara da yardan Allah ga mutanen da suka bi shi a cikin wannan sura suratul fati idan mun koma akan mawdu'at na wannan sura abin take karantar da mu tana bayyana mana Allah yayi fatahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu Allah ya alƙawarin gafara ga annabinsa su ma muminai Allah subhanahu wata'ala ya yi musu bishara da gafarar zunubai wanda za su yi na uku akwai bayani akan bai'atul ridwan mubaya'an da sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura za ta nuna muna falalan sahabbai da yardarsu da yardarsu da manzo da kuma yardarsu da Allah wanda ta kai za su bayar da ransu ko su rayu ko ka su rayu saboda addinin Allah kuma gashi daga ƙarshe Allah ya yarda da su ya ba su nasara ba tare da an yaƙi ba sannan a cikin surar za mu ji ƙarfin imani na sahabbai da yadda suke ƙaunar junansu da yadda suke tausaya wa junansu Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna a ƙarshen surar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi kuma manzo ne na Allah waɗanda suke tare da shi wanda suka imani da shi suna tsananta ma kafirai amma suna tausaya wa junansu kuma za mu ji a cikin surar Allah ya gaskata wa manzo Allah mafarkin da ya yi da kuma hikimar da ya sa Allah ya hana a auka wa kafurai da yaƙi a cikin garin makka duka dai za mu ji gurgudu abin da ya sauka Allah maɗaukin sarki ya samu dace idan muka zo farkon sura bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ce inna fatahna lak fathan mubina lalle mun yi budi a gare ka ya rasulullah fathan mubinan budi mabayyani malama suka ce wani irin budi ne shine malamai suka ce sulhul hudaybiya da akai sulhul hudaybiya babban budi ne ga musulmai ga musulunci gabaki daya dan abin da ya faru in sulhu hudaybiya ne shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya dauko sahabbansa za su zo su yi umara a garin makka lokacin da ya tinkaro garin makka kahirai kishi ya kama suka tuna cewa ai wannan shine ya kashe su abu jahal shine ya kashe su utuwa shi ne ya kashe suwa suwa suwa lalle lalle in ya zo garin maka sai an ya ɗauki ba daɗi wanzu ya sai suka ce to lalle lalle ba za ka shigo sun hana mai bai shigowa dala sun yi adalci ba su yi ba akwai abin da ke son yi mana ishara zuwa gare shi tun kafin zuwa musulunci shi ɗakin ka'aba kowane irin addini kake yi kana da dama ka zo ka ziyarci shi kowane irin addini to amma manzo sallallahu alaihi wasallam gashi shine ya cancanci rikan wurin ya cancanci jagorancin wurin amma ya taho an hana shi to sai aka sai yanya sayyidina Uthman bin Affan ya zamanto wanda zai shiga tsakani da a samu a daidaita ko an bari ko ba za a bari ba sai labari ya zo manzo sahabbai cewa ai sayyidina Uthman an kashe shi to lokacin da labari ya zo cewa an kashe jina Usman sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce to lalle yanzu kan ba gudu ba ja da baya dole sai an kai mu mutanen nan farmaki kuma kar ku manta yan ta aikin haji ba a daukan makami ba a fada aikin haji ga sabai sun tayi ba makami kuma ga wannan tare suke su manzo ya ce to duk wanda ya aminta zai zo ga hannun Usman na dora mishi kowa ya zo ya min mubaya sai kowa ya zo ya manzo Allah mubaya su 1400 kowa ya ce ya mika wayin shi akan cewa ko ya rayu ko ya mutu zai tsaya duk abin da zai faru sai zai faru to an yi wannan sai labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai Uthman ba kashe shi ba to da aka yi wannan mubaya shine sai Allah ya saukar da ayar da zamu karanta a cikin wannan sura innal ladina yubayyi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ce kaga wanda suka yi ma mubaya'a da gaske ne suke yi shi yasa zamu ji a cikin surar a mubaya'an da aka yi a Hudaybiya babu munafiki ko daya Allah duka ya shaida ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara shi yasa Allah ya ce ya yi mubaya'a to abin tambaya lokacin da aka zo za a yi wannan sulhu an sanya wakilai kun fahimci hausa su mutanen makka sun sa wakilansu sun turo da suhail bin am a matsayin wakilinsu sai da na ali manzo sallah sai ce mai yaje ya rubuta to sulhun da an kai sai manzo sai da ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suhail ya ce abu mai yadda ba ba ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ka rubuta bismikallahumma manzo Allah ya ce goge ka rubuta bismikallahumma ya goge yasa bismikallahumma sai an ka ci gaba da rubutu hada ma salaha alaihi bin abdullah suhail bin amr واصطلح على وضع الحرب بين الناس عشر سنين يأمن فيهم الناس ويكف بعضهم عن بعض أسد علي rubuta. wannan sulhu da aka yi an yi shi ne abinda Muhammad bin Abdullah kun fahimci Hausa hadha ma sala alai Muhammad bin Abdullah Allah ka samu dace Suhail bin Amr da an ka rubuta sai Ali sai rubuta hadha ma sala Rasulullah sai Suhail bin Amr ya ce wallahi bai da sai dai a goge Rasulullah sai da Ali ya ce wallahi bai iya goge kalmar Rasulullah mun zana ce ina ne cin minan na ya goge ci tun rubuta Muhammad bin Abdullah. Abinda ba bai hango, yaro bai hango shi ba. Ai, a cikin takardar ne za a kama su. To, cikin takardar sai an ka rubuta abinda an kai sulhu tsakanin manzo da shi Suhail kuma suka daidaito a kai a daina yaƙi shekara goma mutane su samu natsuwa, sashen su shi daina yaƙar sashe. sai zama wa'incan ba su yaƙon wannan wa'innan ba su yaƙon wannan ala annahu man qadima makkata min asabi muhammad hajan aw mu'tamiran aw yabtaghi min fadlillah fa huwa amin ala damihi wa malihi cewa daga yau duk musulmin da ya taho makka ko kasuwanci ko kuma yin hajji ko umara to yana cikin aminci ba wanda zai taba shi kun yadda kayan suka ce sun yadda shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ce to mu ma mun yadda mutanen ku duk wanda zai tafi Madina in zai je Misir ko zai je Sham ko kuma zai je wata haraka mu ma ba za mu taba shi ba amma tsawon wani lokaci tsawon shekara goma an kai sulhu na shekara goma na ɗaya kenan na biyu suka rubuta a cikin على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يرده عليه suka ce to duk wanda suka ji labarin ya tahi madina inda manzo Allah su za su dawo da shi manzo Allah ya ce ya yarda kai kuma in mutunan mu in mutunan kai yake ta musulunci ya zo inda mu babu dama ka zo ka karbe shi manzo Allah ya ce ya yarda an karbuta haka aka ci gaba da rubutu annahu man ahaba an yadkhula fi aqli muhammadin wa ahlihi dakhala to kun ji da hanka musu Allah ya ce to ni kuma ku yadda cewa duk wanda ya yadda zai shiga bangare na ya shiga cikin zimmata ku yadda zai shiga suka ce sun yadda sannan wanda ya shiga ɓangarensu su ma ya shiga can ɓangarensu haka dai aka yi ta rubutu har aka ƙare to wannan shi ya ba sauran mutane dama da akwai da yawa suna son su bi manzo Allah amma suna jin tsoro yanzu da aka wannan sulhu sai suka yi ta ƙoƙarin shiga musulunci tsakanin shekara ɗaya zuwa biyu sai da aka samu sama da mutum dubu goma sun shiga musulunci wanda lokacin da manzo ya zo a wannan sulhul hudaybiya su dubu ɗai da ɗari hudu ne yanzu inda an ce sulhun bai yi ba wa'inda ke son su shiga musulunci suna samun dama su shiga za a samu jinkiri da ƙarshe dai kun ga buɗin da Allah ya mai kenan sulhul hudaybiya babban buɗi ne da Allah ya mai manzo wanda sanadiyar shi an samu musulmai da dama sun shiga musulunci Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah ya ce inna fatahna lak fathan mubina hakika mun yi ma bude bude mabayyani li yaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbik don Allah ya gafarta ma abin da ka gabatar na zanubinka da ma ta'akhkhara da abin da ya sauro ma na sauran rayuwarka wa yutimma ni'matahu alayka ya cika sa ni'imar da ya a gare ka wa ya hadiyaka siratan mustaqima kuma Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai hanya madaidaiciya ku kalli wannan aya li yaghfira lakallahu ko ba haka bane wannan lamu wasu malamai suka ce lamu kai ce lamu kai don don Allah ya gafarta ma shi manzo Allah Allah ya gafarta ma abin da ya gabatar na zunubi da abin da ma ya sauro masa haka wasu maluma suka faɗa wasu suka ce a kafin a aiko shi a matsayin manzo ne amma akwai maluman da suke ganin ya halasta a jingina wa annabawa ƙananan zunubai amma ba sa yi manyan zunubai to nan a gafarta mai abin da ya gabatar sai dai ya zamanto minas sagha'ir lal kaba'ir ƙananan zunubai ba manyan zunubai ba dan wata rana yana sallah cinansa har sun kumbura nana Aisha tace ya kake wahal da kanka bayan an gafarta ma zunubanka na yanzu da waɗanda ma za ka yi sai ya ci afala akun abdan shaku ashe ba zan zamo baya bawa mai godiya ga Allah ba kaga ashe wani ilmin darba da Allah yake cewa ya timma ni'imatahu alayk Allah ya cika san ni'imarsa a gare shi a gare ka wacce ce ni'ima ni'imar babba daga cikin ne ko in ci ɗaya daga cikin manyan ni'imomi da Allah ya mu manzo taimakon su dai akan addinin sa saboda ka kumanta aiko manzon Allah a matsayin annabi shekara nawa yayi a duniya daga da aka aiko shi a matsayin manzo har ya bar duniya shekara nawa yayi shekara goma sha uku yana wani gari da Allah mutum da suka shiga musulunci a wannan lokaci suna da yawa ba su da yawa yanzu aka zo madina shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har aka kai shekara shida da yin hijirar shi mutanen da suka shiga musulunci ba su da yawa ga shekara sha uku ga shekara shida ya haɗa shekara nawa Ishirin ɗaya babu, sauran shekara hudu ko, kuma har yanzu ta hibbata kai ko ina ba. Shi ko Allah ya alkawarin ni'imar da ya yi manzo sai ya cika ta sai ya ɗaukaka addinin Allah. To sai Allah ya sa aka yi wannan sulhu, a ƙarƙashin shi aka samu ni'ima ta bayyana, Allah ya cika sa alkawarinsa sai gashi mutane sun shiga addini dubbai har garin Makka ya dawo a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kun gane harkar da'awa abinda nake so in yi mana ishara zuwa gare shi idan kai mai da'awa ne za ka iya shekara ashirin talatin kana da'awa ko unguwa ko ba a gama sanin ka ba an gane misali amma in Allah ya karbi aikin cikin wata ɗaya biyu ba unguwarku ba ba garinku ba ba ƙasarku ba ba yankin da kuke a duniya ba duk duniya sai an san ka cikin dan ƙanƙanin lokaci kenan ba a son gaugawa a da'awa kuma in kana aiki ma Allah wai kaka ce ai kai ka kasa gane inda abu yake tafiya yana yi yana yi a dai ta hankuri an fahimci wasa ƙarfe in ka sashi cikin wuta yana narkewa ko bai narkewa lokaci guda a tambayi makera yana zuga yana zuga hannu ya gaji sai dai ga karhin yana ja karhin yana ja karhin yana ja sai can sai ga rus ya narke daga dawa take kana yi kana ganin ba zuwa ko yana iya hankuri wata rana sai ga inda baka tsammani a duniya ka kai a dai dan Allah Allah sa mu yi dan shi wa yansuraka Allah nasran aziza Allah zai baka nasara nasara mabuwaya ma'ana marinjayiya ba wanda ya sai tunkuɗa wannan nasara da zamu baka wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shine wanda ya sabkar da natsuwa a cikin zukatan mu'minai Allah shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'minai yazdadu imanan ma imani don su ƙara imani tare da imanin da suke da shi walillahi junudus samawati wal ardh Allah shi ne yake da mulkin sammai mulkin rundunoni ko a ce sojoji na sammai wa wal'ada da kuma rundunoni na ƙasai wa kai an Allah aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne kun san in ba da ikon Allah ba yanzu za ku yi yaƙi da dubban mutane kowa da makami ko babu makami a hannunku kuma ku ce kun yadda a ta yaƙi kuma ku ji kun samu nutsuwa in ba Allah ba yake yin haka ko ka yi ƙarhin mutum a yanzu sai ka ga ya kukin bindiga kuma kana soja ka san hatsarinta to hankalinka duk bai kwanta inda ba kaga bindiga na hannunka ba ko ba haka bane saboda ka san abin da komai na iya faruwa amma mutum shi ma ƙona min da bindiga kana kallon shi sai ka ji wani ƙarfi kake ji akwai abin da Allah ya yi Allah ya sanya natsuwa a zukatan mu'mini na ɗaya kenan na biyu da yazdadu imanin ma imanin don su ƙara imani tare da imanin da suke da shi wannan shine aqiqanin aqidar ahlus sunna al-iman yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana ragewa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa gwargwaron yadda kake kusantar Allah yana ragewa gwargwaron yadda kake sabawa Allah na uku walillahi junudus samawati wal ard haka ne ko Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake da mallakar rindunoni sojoji na sama da na ƙasa yana ƙarfafa wanda yake so da su daga cikin bayansa abinda kake baka tsammani ya zama shine zai baka kariya sai Allah ya sa shine zai baka kariya mana ƙarfi ga Allah na yake ba ga mutane ba yanzu inda ana maganar fada ne fada ba makami yake sa a ci nasara ba Allah shi ke bada nasara me yasa saboda Allah ya kasance aliman masani ne hakima kuma yace shine mai hikima yasa abin da yasa ya sharata wannan abubuwa yudkhil almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar don ya shigar da mu'minai maza da kuma mu'minai mata jannat aljanna ko gonaki wa'inda ta cirimin tahtiyar anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha za su dawama a ciki yi kafir anhum sayyi'atihim Allah ya kankare musu zunubansu wa kana zalika inda Allah fawzan azima samun wannan a gurin Allah babban rabo ne kun ga da ake bagana akan mu'minai maza da mu'minai mata za a shigar da su aljanna a cikin aljanna akwai ƙoramu waɗanda suke gudana muka yi magana a jiya muka ce in an ka ambaci ƙoramu a ɗabi'a a zagayen ƙoramu akwai itatuwa ko ba haka ba ne su ko itatuwa a ɗabi'a akwai 'ya'ya tare da su to abin tambaya sai Allah yake cewa an kankare musu zunubansu kenan wa'inda za su shiga aljanna ba sai wani ba su da zunubi ba ne ya ka ɗauka sai ka zama shafaffe daga zunubi ka shiga aljanna a'a da yawa wa'inda za su shiga aljanna suna da wani laifi sai Allah ce ya yahe musu a shigar da su aljanna kullun da wannan muke cewa mu daina aibanta mutum dan ya saba wa Allah mu dai masa addu'a Allah ya sa ya tuba ya gyara ya cika da imani wani da ya hawo majalisi kullun yana da mai ina na suwa ne suka da kuskure abu kazan nan da suka yi kaza ne abu kaza eh to dan adam yana rabuwa da laifi ne wa'inda Allah ya ce ya ba aljanna sai ce ya kankare musu zunubansu ne ya sa su aljanna kenan kai ma ka roƙi Allah kan kare ma zanubanka sai shigar da kai aljanna Allah kan kare mu zanubun Allah yake cewa wa yu'adhibul munafiqin wal munafiqat kuma Allah zai azabtar da munafiqai maza wal munafiqat da munafiqai mata wal mushrikin wal mushrikat da mushrikai maza da mushrikai mata azzannina billahi zanna saw masu yi Allah mummunan zato alaihim da'iratus saw ma'ana mummunan zaton zagayen nan na azaba a kansu zai dawo mana fata mummuna da suke yi masu imani a kansu zai dawo waka dai wallahu alaihim Allah ya yi hushi da su wala anahu ya nitsi ne musu ma'ana ya nisantar da su daga rahamarsa wa adda lahum jahannam ya yi musu tanajin wata jahannama ba sa'at masira wannan makoma ta su tamunana in ka kalli ayan nan sadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya je zai tafi garin makka munafukai ba su bi shi ba mushirkai su kuma suna cin suna shiri waga ayat take nuna ma akwai connection tsakanin su munafukai da mushirkai munafukai sun san in an tahi akwai abin da zai faru kun fahimci hausa sun san in an tahi makka sun sa akwai abin da zai faru sai sun kake tahiya dukansu saboda sun san mushrike sun shirya ramuwa da za su yi me yasa munafikai sun kake tahiya suna mummunan zato suna ganin Allah ba zai taimaki manzo da sahabbansa ba suna tsammanin in sun tahi a samu labarin mummuna cewa ai an karkashe su an yi musu kaza shi yasa sun ga tayya shi yasa sai Allah yake cewa zai yi azaba ga munafikai maza da munafikai menene mata ashe kowa tashi ya sani yadda kasan akwai mazaje munafukai to cikin mataye ma akwai munafukai aka sayan kiyaye ai wata rana na yi wani karatu ne ce in kana da mata kai sa'a ka auri munafukar mace to in ba Allah ya taimake ka ba barin duniya ya ce ka muna fito da wani ce mu wani na yi aure ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kusan goma ina rabuwa da aure ya ce ashe ban gane ba mata na ne munafuka na kasa gane sai daga ƙarshe ni gane da ƙarshe sun rabu sun fi shekara talatin amma da yake ya gano munafuka ce sai da auren ya mutu shi sa munafiki daɗewa ake ba gane shi in Allah ya baka munafukan mace duk salon da za ta yi ta hana ka zama da wata mata za ta yi abu guda zai taimake ka fahimci alkur'ani da tayanin sai ka kalla ce ka ƙur'ani ya ce akwai mura haka mata wa eh mana duk mai mata biyu uku hudu in bai fahimci ƙur'ani ba to yana da wahala ya iya karanta halayen matayen shi duka haka mu dage mu sa alkur'ani gaba shi zai taimaka mana mu samu sauƙin rayuwa walillahi junudu samawati wal ard rindinoni na samai da ƙasai duka mallakar Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah azizan mabawayi ne hakima ko mai hikima ne kun ga nan ayar sai an kace azizan can an kace aliman me yasa an ka bambanta na an ce azizan ne dan a nuna mu munafikai ƙarhi da rinjaye ba gurin mutane yake ba gurin Allah na yake ashe dan kuna tsammanin mu'minai in sun taimaka za a yi musu kaza za a yi musu kaza wannan ba a hannun kowa yake ba hannun Allah yake Allah ya hana a yi to sai mu kuma inna arsalnaka shahidan aka ne ko mun wuce da na gaba ne wallahi junudus samawati wal ard rundunoni na sammai da kasai duka mallaka Allah ne wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabawayi ne kuma hikima ne inna arsalnaka shahidan haka ne ko wa mubashiran wa nadhira inna arsalnaka lalle mu aiko ka ya rasulullah shahidan ka zamo mai shaida akan al'ummar karana tashar kiyama waji'na bika ala ha'ula shahida ranar alkiyama kowane annabi in ya zo aka ce waye shaida ka sai ce al'umma da ta zo baya kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alaikum kenan inna arsalnaka shahidan duk duniya in sun ta aka ce mun manzo Allah ka yadda sako in yace mu Allah eh na yarda Allah shi na yarda da shaidarka duk al'umman manzo Allah shi kaɗai Allah ya yarda da shaidar shi ba abu buƙatar a nemi wani manzo Allah wasa ne in za a nemi shaida ta iyar da sako ga manzo Allah ga al'umman manzo Allah wa za a nema shaida in yasi tujani kai Allah mu rike manzo Allah lamarin manzo mu daina wasa da shi kan wani ya zo ya ruda ka game da lamarin lahira wai shi ce ma akwai wani ba wani wallahi sai manzo Allah Allah bai san kowa ba sai shi inna arsalnaka shahidan mu aiko ka zama wanda zai yi ma al'umma su shaida sannan mubashiran kai ne za ka yi mutane bushara da aljanna wani kwado shi ce ma shi zai baka aljanna in ka bi dariƙar shi zaka shiga aljanna ko baka so ƙarya ne ko ba ka sallah ya ce wanda ma ya sanka akwai mutum saba'in inda sun sanka sai sun shiga aljanna aljanna wasa ce? a inda za ka kokoji misali mai koma fada cani a yanzu dai halin da ake ciki sai wani shi ce ma in ka yadda da shi ko kuna ne sai ya kai ka haffa da cani eh? ai ka san ƙarya ne wallahi wani in ya zo ya shiga ya ga sojoji sun tsaitsaya sai ya tsari shi kubce mishi bale wai ranar lahira wani ya ce shi ta tsaya ba kai aikin kwarai kawai ka rike manzo Allah Allah ka kai mu lahira kuma ka sa mu dace da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa nabiyan ko kuma ka zamo mai gargadi kai kake gargadi cewa in an bi Allah akwai lada in kuma an saba wa Allah akwai zunubi litu'minu billahi eh haka ne ko litu'minu billahi wa rasulihi don fatan ku mu'minai ku yi imani da Allah da manzonsa wa tu'azziruhu ku girmama manzo sallallahu alaihi wasallam wa tuwaqqiruhu nan tu'azziruhu ku taimake shi akan al'amarin ci gaban addini wa tuwaqqiruhu ku girmama shi tujilluhu ku girmama shi wasu malama suka ce a Allah subhanahu wata'ala ku taimaka ma'ana ku girmama Allah subhanahu wata'ala ku ɗaukaka darajar shi ku yi mai tasbihi sahiya da marici wasu malama suka ce a nan ayat ta tsaya li tu'minu billahi wa rasulihi don ku yi imani da Allah da manzansa wato azziruhu ku karfafa manzo ku taimaka masa wato waqiruhu ku kuma darajanta shi to sai aka ɗauko wata sabuwar magana wato sabbihuhu bukratan wa asila shi kuma Allah subhanahu wataala ku yi masa tasbihi safiya da maraice yanka ce bukura shine awwalan nahar asilan shine akhirun nahar farkon sahiya da kuma ƙarshen sahiya ku yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala to kun ji yadda ake istinafiya ce awawul jama'a ce wato azziruhu wannan wawul jama'a ce hudin nan shine maf'ulun bihi wato waqiruhu ita ma wawul jama'a ce hudin nan shine maf'ulun bihi to wannan wawan wasu su ɗauke ta adafi ne ko istinafiya ce to sai zama an yi istinafin jumla wato sabbihuhu bukratan wa asila shi kuma Allah ku sai masa tasbihi sahiya da maraice an gane misali ko inda bayani yana da fadi muna son mu takaita ma'anar ne mutanen kan mu zo mu yarwanta nan kula da kyau aka ce a girmama manzon Allah a taimaka masa to yau manzon Allah ya rasu in kana so ya za a yi ka taimaki manzon Allah sun da shi ko ka girmama shi ya za a yi ka girmama manzon Allah al'ulama'u warthatul anbiya'i malamai magadan menene duk malamin da yake kokarin yada sunnan manzon Allah ku girmama shi ku taimaka masa an fahimci masa ku samu su ‘yan miliyan ne ku samu aljihu yin wannan taimakon Allah ne taimakon girmama mazan Allah ne mutum ne ce ga wakilin shi abinda ka yi mai kayan min ana wasa? manzo sallallahu alaihi wasallam ba sabai ba sabari ya ta yi neman cefa ne kowa kokari yakan shi kawo don a ciyar da gidan manzon Allah mata nawa gare shi mata tara ci da mata tara wasa ne a ba wasa ba ne ka tai ka gwada kai mata hudu ka gani wallahi kai mata hudu kadai ka tsaya ka gani a rana nawa za a ci to sun kai takwas har tara abinda aka ci a gidan nan ba na wasa ba ne shi sa dole zai ce ma manzon Allah talaka ne ƙarya yake yi shi dai bai tara ba kuma ba wai bai samu ne in ya samu an ka hidimar gidan sauran sai a raba mu mabukata haka da ake Allah ka samu dace in mun tashi sai a yi guguwa mu gani yau buhu nawa za a samu na shinkawa da na masara kun ji ko to kan zan kare muku rawazi kuma abin nan Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka ko lalle wanda suke maka mubaya'a shine bai'atul ridwan inna alladhina yubayyi'unaka lalle wanda suke ma mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah lalle suna ma Allah mubaya'a ne yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama hannayensu faman nakatha duk wanda ya warware wannan alkawari da ya dauka fa inna ma yankusu ala nafsi to yana warware ma kansa ne kansa yake warware ma alkawari ba wani ba domin awfa bima ahada alaihi Allah wanda kuma ya cika sa alƙawarin da yayi ga Allah subhanahu wataala fa sayutihi ajran azima Allah zai ba shi lada mai girma shine aljanna yanzu zamu zo magana akan yanzu an shigo kuma wata magana bayani akan abin da ya faru kafin a tai lokacin da manzon Allah zai tai makka sai ya tura ƙauyuyyuka ya ce to su taho saboda a ƙara jama'a haka ne sunna shi shugaba shugaban ƙasa kamata ya zama yana da sojoji waɗanda yake ba salar duk wata yana da kuma sojoji na kota kwana kun gane misali a musulunci kowa soji ne amma akwai waɗanda ke da kaki idan ana buƙatar ƙari sai a ce mun mai unguwa muna buƙatar ungo ka turo soji kaza kai ma muna buƙatar ungo ka turo soji kaza in kuma an kai aiki an ka kare sai kwashi ta harka shi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to a taho to na kauye ba a kwante da yan kauye ko yanzu in kai kwante da yan kauye so da yawa sai ka fada sai sun kake tahowa sai suka zo suna kama manzo Allah abinda ba hujja suna ce ai abinda yasa wasu zo ba dukiyar su ce da da iyalin mu shi hana mu to da Allah wannan uzuri ne to za mu ji wannan magana kenan daga cikin wannan mu konsai din da muka ba gwamnati ta rinka yin formin sojoji na kota kwana ta aji ta rinka formin sojoji na kota kwana ta aji duk shekara kowane mai unguwa a rubuta mai wasiƙa ya kawo mutum kaza a tai da su dole sun kai shekara 18 zuwa 19 a kwashe su aje a ba su farmasiyon na wata shida ko na shekara kaza guda ɗai in sun ka samu farmasiyon sai a sako su a tabbatun su wata shekara ma a ɗibi wasu yanka shekarar biyar goma ana yin haka sai a waye gari in ta kama ana son soja kaki ɗaya soja kaki ɗaya gwamnati za ta ɗauka za ta ɗinka an ce ana son soja kaza kowa soja na sai a zo a ɗauki matakai me yasa yanzu ake jin tsoron a ba mutane farmasiyon ɗin soja kuma ana tsoron su zama 'yan ta'adda kun san kome kawon nan rashin adalci zalunci da rashin yin yadda Allah ya ce amma in shugaban ƙasa zai yi ma 'yan ƙasar shi abun da Allah ya ce in aka yi farmin kowa a matsayin soja sai kowa ya masa biyayya fiye da yake ma mahaifinsa biyayya saboda mai gawa ta'addanci ba zalunci ba ne ba talauci ba ne ba rashin aikin yi ba ne rashin aikin yi ne kenan akwai aiki ya kamata gwamnati mu ta duba ta ga wannan muna da buƙatar shi a ƙasar nan tamu bari in gaya muna gaskiya sojojin ƙasar nan tamu sun yi mana kaɗan duk yadda ka ga wa'in gayan iska suna yi mana zaren ido don ba mu da sojoji da yawa ne ku ji bahaushe yana cewa taron yawa ya yi taron ƙarfi ba to la magana na haka take dan ku kun iya yaƙi kuna da ƙarfi ku dubu guda ne sai a tura muku mutum dubu goma ku yi ta kashewa in kun kashe mutum dubu tara da ku dubu ɗin nan kun ƙare shi ke nan ƙare ta ƙare mutum dubu sai su karbi su karbi manki to ba ku da yawa na muna da buƙatar sojoji in me ake cewa sai kur ko ba haka bane Allah ka taimaka mana abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada na muka kuskure Allah ya yafe mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk